الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأهرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعة إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفئاد بانيا كبر إن أرسل شفعا أو أقل من ركعة وساوى إذا كاتمل ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحسن ركعة لا يسجد وبدلت لمبتج بمبتلي على الإمام غير فرق منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها ونجب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباهم فردوا أو قدموا أها يشي وأهرم المسبوق masbuki da aka fara sallah baya nan in ya zo zai kabbara harama ne fauran a gaggauce wanda kalle shiga sallah ma imami ma imami tare da liman kai fa ma kanin amar koya aiki ya kasance in ka zo ba za ka jira ka ce bari su dago ko bari su yi kaza ba a koya ka samu liman kawai kai kabbara harama sai ka bi liman a wannan halin ko za ka samu wannan raka'ar ko ba za ka samu ba wannan ba damuwa bane mukabbiran ya zama yana mai kabbara in sajidan alfahu in ya samu liman yana sujada aw raki'an ko ya sami alfahu ya same shi yana ruku'u misali ka zo ka samu liman a ruku'u ko ka same shi a sujada to in kai kabbaran harama za ka yi kabbaran zuwa ruku'un ko kabbaran zuwa sujada din la bi jalsati amma banda inda ka same shi a zaune ko a tsaye ka samu liman a zaune idan kai kabbara kawai zama za ka yi wannan kabbaran haraman shi za ka yi sai ka zauna haka nan ka zo ka samu liman a tsaye a wata raka to yanzu ka zo kai kabbaran harama ba za ka ce bari kai kabbaran wannan raka'ar ba wannan kabbaran haraman kana yin ta ta isar sai ka ci gaba da bin liman a wannan raka'ar ashe masu jira kamar ka zo ka samu lima eh ya yi ruku eh ko su jira kai sai ka yi kabbara ka tsaya a ina ba za ka tsaya ba bin shi za ka yi in dai kai kabbara ka shiga sallan ai dama a cikin niyyar gama ka ce ittida'an bil imam saboda haka kana yin kabbara za ka bi shi yace kaifa ma kana al'amal ya koya aiki ya kasance za ka bi shi sai dai kawai ka zo ka samu ana tahiya kuma akwai masallacin da kake zaton za ka samu sallah in raka'a biyu aka yi kaga za ka jona in kuma sallama suke za ka ji wancan masallacin to yanzu a nan ba dole ka shiga ba kana iya saurawa ka ji saboda kar ka shiga ka san in ka shiga sallan ka shiga tarkon liman sai ka cike saboda haka za ka iya saurarawa idan an yi sallama ka je in an tashi kuma ka bi fakar aha muka haka ne in sallama imamu kama qadiya ko idan limamin yayi sallama shi masubuki kama sai ya miƙe qabiyan aqwalahu yana mai rama ainihin karance karance duk abin da ya zamo na karatu zai rama ne kamar yanzu ya fara wa bil fi'ali baniya wajen aiki kuma zai zamo yana gini ne kamar sannan isha ka zo ka samu raka'ar ƙarshe to yanzu idan ka miƙe wajen karatu kamar yanzu ka fara sai ka karanta fatiha da sura a bayyane idan kai ruku ka ɗago kai sujada biyu sai ka zama mai gini ka samu raka'a ɗaya wannan ta biyu ce sai ka zauna idan kai ta iya ka miƙe kuma sai ka zama kamar mai ramu ko kayi raka'a na farko wannan ta biyu ta ma fatiha da sura ne a bayyane idan kai ruku ka ɗago kai sujada biyu kayi raka'a uku kenan za ka miƙe ba za ka zauna ba da haka za ka tafi wajen aiki gini wajen karatu kuma ainihin ƙadar. kaga wannan dama a malaman usul suna cewa ai jam'i ko kaga wannan jam'i ya fi tarjihi kaga wasu sun yi tarjihi wannan kuma a malikiya suka ce ai jam'i wajen karatu a rana wajen ainihin aiki kuma a wajen aiki shine me shine gini ko wajen karatu kuma ramako kaga kai jam'i kabbara in hasala shaf'an sannan shi masubuki wannan fa fiqhu ne na masubuki kadai idan ya zo ya samu raka'a biyu a sallah to idan zai miƙe kabbara yanzu kana masbuki liman yayi sallama in na zo miƙewa da kabbara zan miƙe ko kuma kawai zan miƙe in kama karatu sai muka ce to raka'a nawa ka samu in hasala shafa'an in dai rakawoyin da ya samu ya kai biyu to kabbara idan zai miƙe miƙe da kabbara kamar ka zo a sallah mai raka'a hudu an yi raka'a biyu ka samu raka'a biyu ana gama liman ya sallama sai ka miƙe ko sallah mai raka uku ne ka zo ka samu ta biyu an yi ta farko ka ga an yi ta biyu an yi ta ukun kai ka samu raka biyu cikakke sai ka miƙe da kabbara au aqal ko kuma ya samu kasamin raka'atin daga raka ka zo ka samu an gama sallan an dago a ruku'un karshe kaga in ka bi ma dai ka samu lada amma kuma dai baka samu ko raka dai a sallar ba to yanzu liman yayi sallama nan ma zaka miƙe da kabbara wasa wa izza ka tamal yayin nan idan je ka zo ka samu ainihin raka ɗaya ko raka biyu ko raka nan je ka shiga sallar to yayin nan liman ya ɗauke ma ainihin duk wani rafkanuwa duk wani rafkanuwan da kai a sallah liman ya ɗauke ma
har wanda ya sami akalla ne raka a'a wanda wanda ya samu akalla wanda ya samu akalla ai sallan shi kadai zai yi. yawwa kar musalliwa da wani amma mutuwan bayan ya rabu da liman ne wannan zai yi kenan yawa zai yi amma yana bin liman ne liman ya dauke mar ai kuma kan in ka lura yana bin liman din in liman kuma ya rabganwa ko shi bai yi ba ma ya haushi ai da liman din can gaske yi ya kama liman ya kama ka ya kama ka bai kama liman ba to bai kama ka ba kawai liman shi sallar ka ta yi ta dakuri cikin tashi wa yasjudul masbuqu qabli al imam masbuki zai sujada qabli na imam idan imam qabli ya kama shi to masbuku zai sujada ma'ahu tare da imam din qabli ne ya kama in dai ka samu ko da raka ɗaya ne za ku yi tare da imam wa ba'diyan qada ba'da salam idan kuma ba'di ne ya kama zai rama wannan ba'di ne ba'da salam bayan liman yayi sallama shi ma ya tashi ya ko sallan shi yi sallama sai yi wannan ba'din a diraka zaka sa to kaga yanzu anan idan mutum ba ya kama liman sai ya bi limamin wannan ba'adin za mu kula mu gani inda gangan ya bi kaga yayi ƙari a sallah da gangan sallah ta ɓaci inda rabkan ruwa ya bi sai mu ce sallar shi bata ɓaci ba amma in ya gama sai yayi ba'adin adraka zaka sawa yace shi wannan mazbukin ko ya riski wannan rabkan ruwan aula ko bai riska ba misali a raka'an farko aka yi rabkan ruwa kabli ko ba je kama kai kuma a raka'a ta uku ka zo duk da haka wannan ba ya kama ke da ya kama liman kai ma ya kama ka qayyadu man lam yuhasir raka'atan la yasjudu malamai sun kayyade duk mutumin da bai tabbatar da ko raka ɗaya a sallah ba wannan la yasjudu ba zai sujada kabli ko ba ba ka zo bayan an dago a ruku'un karshe to yanzu anan ko kabli ko ba je kama liman kai bai kama ka ba za ka bi ba wa badalar li muktadin bi muqdili sallah ta ɓaci ga duk wanda ya koyi da ainihin mai ɓata sallah ko kuma wanda sallar shi ta bi muqdilin alal imami ga abin da yake ɓata sallah ga liman duk mutumin da ya bi limami to sallar shi ta ɓaci da duk abin da zai ɓata sallar liman ghaira far'in munjali banda wasu reshe wanda suke abun bayyanarwa wanda sallar liman zai iya ɓaci na mamu bai ɓaci ba me reshen yace man zakaral hadasa wanda ya tuna da kai liman ashe alwalan shi a kai yake ba shi da alwala zai fara sallan an yi raka ɗaya ko biyu ko uku ba gama sallan ba sai ya tuna to yanzu ka ga liman din ya tuna da kai to yanzu shi limamin sallar shi ta bashi amma ku ma muna ku bai bashi ba ya ja hannun wani ya cike muku shi kuma ya je alwala man zakar alhadasa kenan au bi guli ko da aka yi jayar da ainihin hadasin gare shi misali ana cikin sallah kawai sai alwalan shi yayye amma alwalan ya karye kaga an rinjayar da hadasi hadasi ya rinjaye shi to yanzu anan in bajaral kuruja in je limamin ya gaggauta fita min ha daga sallan zamu ce sallar sallar ku tayi duk lokacin da liman ya tuna ba shi da alwala ko ainihin alwalan shi ya karye to take daga faruwan wannan abun ko daga tunawa idan ya gaggauta fita a sallah ma'ana yana faruwa sai ya dakata ya tabbatar da yanzu baya cikin wannan sallar kaga kun rabu kenan shi kenan ku ta ku sallar ta shi ta shi ta rushe amma daga ya tsara wani aiki da niyan wannan jagorancin sallar ku da tashi gaba ɗaya ya rushe kwarai kuwa yana faruwa sai ya dakata in ya dakata sai ya ja hannun wani ya saka ko kuma ma ya yi magana tun da shi yanzu ba sallah yake ba ana jinin sallah ya guji ya ce to jama'a kowa da Allah ya dakata inda yake kar kowa ya motsa dan ni ta wata same ni kaga kun tabbatar da shi matsala ta same shi wanda bai shafe ku ba sai ya ce to ko ya ji hannun wani ya saka ko ya ce to ku san yadda za ku yi ko za ku tura wani ko kowa zai shige ko ma ya je shi dai kan tashi ta kare yawwa amma idan bai gaggauta fita ba ya ci gaba da wannan sallan yana tsara wani aikin kun bi sallar ku ta rushe gaba daya sai dai a nan ne malamai suka ce idan yana sujada ne kaga yana cikin sujada wani ba zai iya magana ba sai ya daga ko kuma yana ruku wanci ya daga to irin wannan dagawa in dai ba ya daga da niyan ci gaba da sallah bane yana cikin sujada alwalan shi ya warware sai ya ce bari in tashi in gaya musu kaga wannan tashin shi ba da niyan ya ja ku bane ko kuma kuna ganin ya tashi sai kuka taso kuna tasowa sai ya ce to jama'a kowa ya dakata ni alwalata ta warware to yanzu sai ku koma wannan sujada wannan dagowan da kuka yi din ko ai kun yi da niyyar bin shi ne ko lokacin shi ba limami ba ne yanzu sai ku koma in kun koma sai ku sa wani ya cike muku ko shi ya jago ya ja wani ya saka ya cike muku na'am
wannan dagawan ba da niyyar jagoranci ba baya ɓata sallah na'am wani riba ta kadimu mu'tammin kuma an so shi limamin ya gabatar da ɗaya daga cikin mamu yutimmu bihi mu ya cike musu sallar su na'am fa in abahu idan limamin ya ƙi ja hannu ya ƙi jan hannun kowa kawai abin yana faruwa ya ɗebi silifan sai ya ce kowa ta yi tafi shi ta ta same ni yayi gaba Na'am.
bai sa muku kowa ba shikenan in faradu su kadai da kowa ya shige sallan shi kadai na'am aukan da mu ko su su ja wani su saka ya cike musu duk yadda suka yi sallar su ta yi na'am kuma ko limami biyu aka saka an sa wannan kaga kai ba zan bi wannan ba kai ma ka sa naka shikenan wani kuma duk kun sa ya gaba zai bi ba ya cike ta shi duk yadda aka yi sallah ta yi na'am shine in faradu aukan da na'am aka maka idan suka yi infaratu din Eh.
suna da lalar salatul jama'a sosai ma ba sun samu raka ɗaya da limamin nan ba na'am ai limamin nan an samu raka ɗaya da shi cikakkiya shi kenan na'am kowa ya samu jami'i na'am dama sharadi jami'i ka samu raka ɗaya cikakkiya